من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna 27 ko da takwas ne ko? Muna 28 ga watan Jumada Ula, Ira Nabi sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. muna cikin kitabul qada malam yace wa an abi maryam al-asdi an karbo hadisi daga abu maryam al-asdi radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace man wallahu Allah shay'an duk wanda Allah subhanahu wataala ya mika mashi shugabancin wani abu min umuril muslimina daga cikin al'amuran musulmi fahtajaba an hajatihim sai ya boye daga biya musu bukatarsu ya sa shamaki ba a ganin shi balle a gaya mai bukata ya biya ma mutane bukata ko ya shayi musu hawayensu wa faqirim kuma yasa shamaki yasa tsaro daga talaka talaka wanda yake mulki ba su ganin shi to duk wanda ya wannan ihtajaballahu Allah ta'ala zai sha makance duna hajatihi kuma bayan bukatar shi mana shi ma Allah ba zai bai bayan bukata ba akhrajahu abu dauda wa tirmidhi abu dauda da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi na hadisi yana nuna mu wato duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wani abu daga cikin shugabanci to kamata yayi wato ya zamanto yana da alaka da talakawa yana da alaka da wanda yake shugabanta ba tare da wato ya hana su ganin shi ba kamata ya ce kai tsaye waɗanda kake mulki suna da damar ganinka kuma su gaya ma kukanka kuma ka saurara kuma ka shayi masa hawaye wannan shi ne amfanin shugabanci da haka hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ya shugabanci kowane al'amari daga cikin al'amuran bayan Allah to kada ya sa shamaki da shi da su kada ya hana su ganin shi kada ya hana su ganawa da shi kada ya ɓoye ba su ganin shi da duk wani shamaki da duk wani tsaro da duk wani rishin ganawa da yake faruwa ya kamata ya sauƙaƙe musu shi ya raba su da shi duk lokacin da suka zo ganin shi to ya kamata ya ba su damar ganin shi domin su ne yake mulki su yake mu shugabanci idan bai saurare su ba za ya saurara saboda haka ya kamata duk wanda Allah ba subhanahu wataala shi ko da irin shugabanci shay'an min umuril muslimin aka ce ba wai sai shugabanci na gari ba ko na ƙasa ba duk shugabancin da za a baka duk matsayin da za ka samu ko malami ne kai bai kamata kana sha makance ma mutane ba Allah ya baka girma na malanta ba bai kamata ce kana boyewa ba me za ka boye ma ilimi ya da shaki ba da shaki taraka bai kamata ka boye ba inda ba a ganin ka ba in an zo gidanka ma ba yiwa a gani ka kana cikin gida ka ɓoye a zuwa yi buga gida ka ke buɗewa kuma an gane kama misali cikin gari ya kama akwai tambaya sai ka ba tare ka ce nan za a tambaya ga hanya dole waɗannan abubuwa ya kamata wanda Allah ya ba shugabanci na al'umma da ya kamata ya sha idan irin waɗannan waɗannan abubuwa da ga mutum ga ka gashi fa tambaya ce za a yi ma a matsayinka na malami sai ka ce kai suke na makaranta ga ka gafi abinda za a yi makaranta nan ma ba sai a yi ba sai ka amsa mai tambaya ce ba wata doguwa ba wani ba iko a ne sai ka amsa mashi kawai to haka ma wani abin daban da wanda Allah ya ba shugabanci ya baya jagoranci na kowane al'amari daga cikin al'amarin musulmi in dai kana ɓoye ma waɗanda kake jagoranta waɗanda kake shugabanta to kai ma Allah subhanahu wataala zai hana ya biya maka bukatarka saboda ka narko ne ake yi daban tsoro ga dukkan mutanen da ya samu shugabanci to bai kamata ya ɓoye ba da can kayan ka samu ana ta garin ka ka samu shi kenan sai ka ɓoye haka ba daidai bane kai mutane shigo shigo ba zuri duk shugabancin da za a ba kowane iri ne da na kasa da na gari da na jiha da na minista da wane ne duk shugabancin da za a baka da na malinta matsayinka na malamin makaranta matsayinka na limamin juma'a matsayinka na alkali duk shugabancin da za a baka da ya kamata duk inda kake ya kamata ka san yaya kake da wannan matsayin in kai malami ne ka san dai wanda zai zo wurinka tambaya ce za yi ta mi tambaya addini ne zai ya za yi alwala ya za yi tsarki ya za yi sallah matsala ta samu kaza ka sallah ya samu aure ya samu matsala cikin aure da shi da iya shine kawai saboda haka duk wanda kaga ya zo wurin malam galibi dai cikin mutum goma mutum ɗaya ne zai cewa malam a taimaka mana ba da kuɗin abinci wanda bai sa hakikanin malam ba shi ba malanta yake kallo ba ga kanan cikin mota ga kada gida ga kada kaya masu kyau kan mai kudi ne ka ɗauko ka bashi to amma dai mutum tara duk suna zuwa ne dan bita a yi tambaya addini ko kuma a yi bara addu'a wata matsala mala a kama mana da addu'a shine kawai to kaga bai kamata saboda mutum ɗaya ba ka ji ganawa da mutane tara ba mutum ɗaya ɗin nan dawaya ma ne cikin mutanen nan guda tara a ce an samu wani wanda za a cewa shi ga abin da yake so wurinka inda ba harka addini ba ce Allah ya kiyaye wa na bi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu qal an karwa hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara mashi yarda ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci ar-rashiya mai bada cin hanci wal murtashiya da wanda ake bacin hancin fil hukumi a wurin hukunci wurin zartar da hukunci ba na da wanda yake mika cin hanci ga alkalin da za a yi hukunci to su bin duka Allah ya tsine musu rawahu ahmad wal arba'a imam ahmad da malamai guda hudu suka rawaito wannan hadisi wa sahha wa hasanahu tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau وصححه ابن حبان ابن حبان inganta shi وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو kuma yana da hadisi da ke mai shaida daga hadisin Abdullahi dan Amr a inda al-arba'ati illa an-nasa'i a wurin malama guda hudu sai dai Imam an-nasa'i ne kadai ban da shi saboda haka kenan hadisi yana nuna mamu cewa duk wanda zai bada cin hanci to ya yi abin da ba ya da kyau duk wanda zai karbi cin hanci shi ma ya yi abin da ba ya da kyau sa'an a wata riwaya an samu kari cewa warra'isha bainahuma da kuma mai shiga tsakaninsu wanda zai karbo daga mai badawa ya kai mu mai karba shi ma wanda ake aiki ya kai cin hanci shi ma Allah ya tsine mashi albarka yawa kenan rashawa ba ta da kyau a rashawa Allah ta'ala ya faɗi ta cikin suratul baqara ya faɗi hukuncin ta cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tulilu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ce kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da ƙarya ku mika wannan dukiyoyin zuwa ga alƙalai domin su yi maka hukuncin da kuke so don ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane da zunubi alhali kun san baya da kyau ka ba da dama ma hukunci dan alkali ya ma hukunci cewa kai ce da gaskiya abokin shari'a ka baya da gaskiya wannan baya da kyau da haka kenan hadisi yana nuna mamu cewa alkali ba a bashi komi kuma shi alkali mai shari'a dangane da dukiyoyin da ake bashi malamai sun ce guda hudu ne akwai dukiya ta farko da ake bashi ita ce cin hanci da cin hanci haramun ne ga hadisin shi mun gani ba a ba da cin hanci domin cin hanci dama ana ba da wanda bai da gaskiya shi ke ba da cin hanci mara gaskiya ko shi ke daukar galibi inda wurin shari'a ne da kaga dukiya na hita wato wanda ya ba da kudin nan shine baya da gaskiya ke so a ba shi gaskiya amma akwai inda ake cin hanci wanda ba wurin alkalinci ba kaman wurin custom wurin duwan nan ka ya badawa saboda haƙƙinka kayanka ne ke ga hannunsu ko ba haka ba yawa kayanka ne suka kwace suka ce ga tare da suka ma kuma ka iya lallaba su ka ba su wani abu don sakan maka kaya bayan kayanka na da takardu amma kuma duk da haka nan ka shiga wata doka ta su kun an ma kaya kaga wannan larura ce kayanka ne ba kayan wani bane kake so karba kayanka ta kowace hanya wannan ya zama larura ce ka karba amma alkali galibi in ka gano ki dukiya an bashi to akwai akwai akwai wata baban zaba haka kawai mun an kai ni kara na zo na ba da kuɗi ka san to da walakin to akwai wato cin hanci baya da kyawu a ba kamar yadda hadisi ya nuna la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-arraisha wal murtashi wal murtashiya ko arraisha wal murtashiya mai badawa da wanda ake ba to kaga wannan haramun ne baya da kyawu sa'an akwai kyauta, akwai kyauta da ake ba alkali mai shari'a, kyauta ce ka bashi, ba sai shari'a ta zo ba. A duk kwana biyu in ka kewaya wurin shi, ɗaya ambelaf ɗinka sai ka bashi, kyauta ce wannan, ba shari'a ke gabanka ba, ko ba wata kake jira ba. To shi ma ba ya da kyawu. Kyawun shi aka ce, inda ma kana mai kyauta tun ya kawo wannan matsayin to ba lai sai ka ci gaba. dama tun Allah bai kawo shi matsayin alkali ba tun dama kun dade da sanin juna kuma Allah ya maka wadata sama gare shi kuma duk kwana bi kana mai kyauta to dan ya zama ka mishi ba wani abu ne amma dai shi ma dai da haka na an ce tunda yanzu ba da bane ya canza ya kamata kai ma ka hakura ka kyale shi saboda wata rana shari'a tana zuwa ka saba yi mai alheri kaga ko ba ka da gaskiya kaga gaskiya zai baka saboda kirkinka to shi yasa shi ma ba da kyawu amma da yin mutum yayi ba laifi bane saboda dama kana yi dama tun bai san ya kawo wannan matsayin ba kana taimaka mashi kana kyautata mashi ko babu laifi a cikin wannan amma dai zan samu ne a bari yawa in dai ta kama yana da bukata kaga ya wani ya dauko naki yayi karhin shi to kaga sai ka kama mishi tunda da dama kuna tare amma haka kawai wannan baya da kyau sannan akwai albashi ima albashi malamai sai sabani ga wani albashin alkali alkali za a zange bai sha abin nan albashin shi a matsayin alkalanci ko ko matsayin ma'aikaci in saboda alkalanci ne to dare da ya yi shara sai a bashi kudin shi na shara dare da yi sai a bashi masu ko malamai sun ce ya halitta yi in dai baya da wani aiki sai wannan ya tsaya kuma tun da sahi kullum dai yana ta shari'a yana ta raba gardama tsakanin mutane to kaga yana bukata abin da za ci da iyalin shi ko ƙarshe yasa ma suka ce a samu alkali wanda yake mai kuɗi a shugabantar da shi ya a shugabantar da talaka mai kudi ne yana da gona yana da wuraren kiwo na kiwi ko kuma wuraren abin nan kwai ko kuma ɗan kasuwa ne yana da shaguna amma babban malami ne ba naɗa shi ko ko babban masani ne mai ilimi ne sosai ilimin alkalanci to a naɗa shi ya yi saboda da abin da za ka gwada mai shi ma yana da ya yi a naɗa talaka talaka kaga sun yi ta wawura galibi ya ta sai da shari'a ita tara kuɗi yana ganin ba wani abu bane shi ka wani abu ne da yake jiran shi ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya kiyaye na haka da wannan hadisi ya nuna mana cewa ba da cin hanci ba da kyau a wurin shari'a ko ba wurin shari'a kuma ba da kyau gaba daya cin hanci haramun ne yana daga cikin abubuwan da suke bata kasa to yana daga cikin abubuwa waɗanda suke lalata ƙasa su bata ta ƙasa ta ci baya wanda ya kamata a ba sai a hana shi wanda ya kamata a hana kuma sai a ba shi wani abin da ya kamata ba a bari cikin ƙasa amma saboda ta hanci sai a bar shi Allah ya kiyaye وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال an karbo hadisi daga Abdullahi dan Azubair Allah ya kara masa yarda ce qada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci annal khasmaini lalle masu husuma guda biyu masu shari'a da wanda aka kawo kara da mai kawo kara ya qaudani za su zamnawa baina yaday al-hakim gaban sarki ko gaban alkali rawahu abu da abu dauda wa sahu al-hakim abu dauda ya rawaito wannan hadisi imam al-hakim ya ce hadisi ne ingantacce wannan hadisi dalili ne da yake nuna mu cewa wato dole ne masu shari'a idan sun zo wurin shari'a zanna gaban alkali ya masu shari'a kuma wurin zama ma ya zama daidai ne wurin zaman su ya zaman to daidai ne ba tare da an bambanta wani akan wani ba in wanda ya zanna kujera shi ma wanda ya zanna in wanda ya zanna ga kasa wanda ya zanna in wanda ya tashi tsaye shi ma ya tashi tsaye suka ce sai in musulmi ne sai in musulmi ne shi kuma guda ba musulmi bane to ana ya bambanta wurin zaman su kamar yanda ya zo a cikin kissan sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda tare da abokin shara'ish wanda yake ba musulmi bane ba yahude ne kuma shi sayyidina ali shine shugaban musulmi gaba daya kuma ya zo ya shari'a da shi shine sarki shine president gaba daya sai na ya samu rigar shi ta yaƙi a wurin wannan bayahuda bayahuda ya cince ta zai sanarwarta da ya sanarwarta ya cinci riga sai sai na ya ce riga ta ci ta wado daga raƙumina sai bayahuda ya ce a ya ce riga ta ce kuma ga ta ga hannuna sa'annan bayahuda ya ce to tsakanina da kai mu je wurin alkali ya mana shari'a sai suka je wurin alkali shuraihu a lokacin shine alkali lokacin da ya ga sayyidina ali ya taho sai ya tashi daga wurin shi sai ya zauna da sayyidina ali wurin saboda shine shugaba sai ya sauka daga wurin shari'a sai ba sayyidina ali sai sayyidina ali ya ce da abokin rigima ta ya kasance daga cikin musulmi ne da na daidaita shi a wurin zama ana mahallin shahidi shine idan aka zo wurin shari'a da musulmi da wanda ba musulmi ba to ana bambanta wurin zama yawa sun shi yasa sai na ya zanna wurin alkali sai sai na ce da a ce abokin rigima ta din nan musulmi ne to da na zauna daidai da daidai da shi amma yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kakku daidaita su a wurin zama to wanda ba musulmi ba sai alkali shuraihu ya ce ma sai na aliyu a mi kake so ya mirar mobini sai ya ce rigata abin nan rigata ce ta yaki ta wado daga raƙumina wannan bayahuda ya tsince ta sai bayahuda ya ce a sai shuraihu ya ce ma bayahude ya ce kai bayahude ya ce ka ba shi rigar shi ba ya ce ma bayahuda mi za ka cewa sai bayahuda ya ce rigata ce kuma ga ta ga hannuna ka taba ganin kayan wani ga hannun wani sai sai shirai ya ce gaskiya ne wallahi amiral mu'minina lalle rigarka ce amma matsalar sai ka samo shaida wanda zai maka shaida cewa rigarka ce abinda yasa saboda shirai ya san sayyidina ali duniya bai doke ta komai ba kuma shi amirul mu'min sarki ne kuma mutum ne wanda in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya shi imani in ma ka kai imanin shi sai dai ku yi kunnan doki to kaga ba maganan wani ayi ƙarya ko wani abu ta an wuce wurin yace to gaskiya sai ka samu shaida sarki sarki sarkin duniya gaba ɗaya na musulmi fa sai yace to akwai bawan shi ya kira bawan shi kambar ya kira dan shi Husaini yace ga sunan zuwa su mana shaida cewa riga ta ce sai sarki yace to a alkali yace tunda dai ka kawo shaidu guda biyu ɗayan bawan ka ne mun karbi shaida shi amma ɗanka da baya mu ban shaida ko ba haka ba sai sai na ce mai sakilatka ummuka ya shurai ki kai shurai mai bai ka tayi wabinka baka ji sai na Umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba al-Hasan wal Husaini sayyida shababi ahli janna Hasan da Husaini sune shugabannin matasan aljanna ba in kawo sheshira ka ce ba karo shi da shi sai alkali ya ce na ya ce mun yarda da cewa lallai shi ne shugaban matasan aljanna amma dai ba za mu halatta shaida shi ba saboda ɗanka ne sa'annan sai ya ce maba yahuda to kiri gaggata yaka ba yi da shaida a san wani abu sai mutanen da ku sarki sarki yana shari'a da talakan shi kuma ba musulmi ba sai bai hudu ya ce amirul mominina ya zo tare da ni wurin alkalin musulmi kuma alkali ya mana hukunci ya ba da riga kuma ya yarda da wannan hukuncin ya ce wallahi gaskiya ne ya amirul momini ya ce wallahi riga ka ce kuma ta waɗo ne daga raƙuminka ni na tsince ta ya ce kawai na yi haka ne don in ga matuƙar adalcin bai hudu ne yana kafirin shi ba da ya gani wannan mu'amala sai ce a shaɗu Allah ilaha illallah a shaɗu annan muhammadar rasulullah ya ce na shaida cewa lallai ba na musulunta kawai ya ce ga rigarka shi kuma sai na da ya ce a rike ta ma na maka tukuici da ita inda ka musulunta da abinda ya kawo wannan shi ne yawa aka ce masu shari'a kamata ya azannar da su gama alkali daidai da daidai ba tare da abin manta ba ko yawa sai idan wani ba musulmi ba ne a cikinsu Allah ya sa mu dace. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Ya ina sani. Babu shahadati ko? Baban da yake bayanin shahada, shaida. Shaida a wurin hukunci. ko kuma shaida ma gaba ɗaya ko wurin hukunci ko ba wurin hukunci ba. Malai ya ce wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya qal lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala ukhbirukum bi khairi shuhada shin kuna so in ba ku labari masu shaida waɗanda suka fi alheri cikin masu shaida wane ne mafi alheri wallazi yati bi shahadatin shine wanda zai zo da shaida bi shahadati qabla an yus'alaha gabanin a tambaye shi ta shine wanda ba zai ba da shaida tun ba ce shaida ba saboda ya san abin wannan shine mafi alherin mai shaida rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi dan hadisi yana nuna mana cewa mafi alheri shine mutum ya ba da shaida tun ba sa shaida ba a wannan kuma ya ci karo da hadisin da zamu karanta nan gaba hadisin da yake thumma yakunu qaumun yashhaduna wala yustashhadun sa'an za a samu wasu mutane su zan yin shaida ba a neme su shaida ba sannan kuma an ce wanda yake shaida ba a roke shi ba a neme shi shaida ba shine mafi alheri a wancan sai aka ce shine wanda yake shaida shaida ta banza wadda ba ta gaskiya ba ce shine aka zarga amma na farko hadisin na makaranta shi yana magana yaban mai shaida wanda yake yin shaida kuma da gaskiya yawwa saraka kai shaida ta gaskiya tun ba sa kai zumudi ka faɗi alheri ne amma kai shaida ta banza ba a neme ka ba kuma kai shaida ta ƙarya ta rishin gaskiya ta wannan bai da kyau Allah ya kiyaye ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda yake ba da shaida tun kafin a tambaye shi shaida wannan ya nuna cewa irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce mai kyau malamai suka ce tana yiwa ya san abin da shi mai haƙi bai sani ba shi yasa zai ba da shaida yana wanzo wurin shari'a sai ce shi ne shaida ga yadda aka yi abin ga yadda aka yi abin saboda ba mamaki shi mutunan bai sani ba ko kuma shi mutunan ya rasu ya bar magada akwai wani haƙƙin shi shi wannan mutunan da ya rasu akwai wani haƙƙin shorin mutane shi wannan ya sani su magada ba sani ba ko kaga ya bada shaida cewa wurin wani akwai haƙƙin ku kuma gada alheri ne ko ba alheri ba alheri ne in ya boye bai gai ba kaga ya safa Allah to da sauran abubuwa ne waɗanda suke sa mutum ya shaida ba tambaye shi ba saboda gaskiyar da ya sani da kuma haƙƙi kai to zarta Allah ya sa mu dace وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال an karba hadisi daga Imran dan Husain Allah ya kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال زلا da aminci Allah su kare tabbata gare shi yace inna khayrakum qarni lalle mafi alherin ku sune zamani na mafi alherin mutanen ku sune mutanen da suka yi rayuwa zamani na shine qarni shekara 100 ma'ana daga lokacin da Allah ya haifuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara 100 muna ganewa ko waɗannan su ne mafi alheri saboda sun rayu tare da manzo Allah malamin su manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun sha karatu sun sha tarbiyya sun sha tsarkakewa sun sha da abin da ya kamata su sha malamin su mai tarbiyyar su mai koyar da su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko kawai ba za a samu mutanen da suka fi waɗannan mutanen ba waɗanda numfashinsu yana shaƙar numfashin manzala sallallahu alaihi wasallam suna musabaha da manzala sallallahu alaihi wasallam limamin su manzala ne sallallahu alaihi wasallam malamin su mai masu wa'azi manzala ne sallallahu alaihi wasallam mai masu dauran aure manzala ne mai masu sallar jana'iza manzala ne komi kaga manzala dai inda yana tare da albarkashi su kuma suna tare da shi suna ɗiba ta ko da haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce inna khairakum qarni lalle mafi alherin ku sune qarni na thumma alladhina yalunahu sa'annan waɗanda ke bin su daga sahabbai sai wa sai tabi'ai shine thumma alladhina yalunahum sa'annan waɗanda ke bin bayan su umma alladhina yalunahu sa'annan kuma waɗanda ke bayan su sune tabi'u tabi'in mabiyan tabi'ai sahabbai sune waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka mutu akan imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna da yawa an ce sun kai mutum dubu ɗari da wani abu wasu ma malamai suna cewa adadin yawan sahabbai adadin yawan annabawan Allah da annabawan Allah suke 124 haka su ma sahabbai suke 120 kaga suna da yawa in za ka ci ka kai bayaninsu kaga yi ka zano sunayensa ya an kawo aiki kuma suna nan malamai da sun rubutu kansu da sun rubuta tarihinsu gaba ɗaya tarihinsu gaba ɗaya yana cikin sayar alamin nubala sun sahabbai gaba ɗaya littafi ne guda kwara 25 kawai tarihin manzala ne da sahabban shi guda 25 ne to ka san kau duka suna cikin to gabanin shakwa al-istiab bi ma'rifatil ashab na babban malami ibnu abdulbar shi ma iya kawo su gaba duka wani ka samu tarihin shi mai yawa wani ka samu tarihin shi gajeri haka dai masahabai sanannu tarihin su yawa gare shi kama abubakar kama umar kama usman kama aliyu tarihin su yawa gare shi da sauran alasharatul mubasharu da bai janna su ma tarihin su yana da yawa guda shidda da sauran mutanen badar da sauran mutanen uhud da sauran mutanen abin nan ghazwatu fath fath makka da sauran dai sahabbai suna da yawa kuma yana da kyau mutum ya san su nan manzo Allah yana bayanin cewa babu zamani mai alkhairi kamar zamanin da sahabban shi suka rayu saboda tare da shi suke da rai su kuma tabi'ai su ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala da manzon Allah sa'annan kuma suka ga sahabbai su sahabbai ba imani yake da su ba son sake a kaunace su imani ana yin shi ne da Allah da manzon Allah da alkur'ani mai girma amma su mutanen kirki ne da Allah ya yabe su ya wasa su ya ɗaukaka su ya bayanin daraja da matsayi da Allah ya ba su to waɗanda suka rayu tare da sahabbai su ne tabi'ai waɗanda aka haifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma ko shekara sha biyar ko shekara ashirin haka dai duk sun ga sahabbai malamansu su ne wa su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake su ma suna da yawa to su ma suna su ma duk in kana son bayanin su da akwai cikin littattafan addinin musulunci da an yi bayanin tarihin su kuma tarihin su kamar yanzu wannan alkalin kaga ba sahabi bane tabi'i ne wannan alkalin na sayyidina ali shurai alqadi tabi'i ne ba sahabi bane to suna nan kuma su ma masu tarin yawa mutanen kirki bayan Allah na gari su ma duk malamai sun yi bayanin su kuma karatun tarihin su zai baka mamaki ya baka sha'awa zaka yanzu na aka ji abin burgewa ciki ko zaka dai zaka samun tarihin su irin su al-Hasan al-Basri irin su Sa'id ibn al-Musayyib irin Sa'id ibn Jubair irin su Mujahid ibn Jabr suna da yawa su ma masu tarin yawa ne dukkan su mutanen kirki bayan Allah ne na kwarai manzo Allah yana yaban su yace sa'annan waɗanda suka biyo bayan su sahabbai da kuma waɗanda suka biyo bayan tabi'ai thumma yakunu qaumun yashhaduna sa'annan wasu mutane su kasance suna yin shaida wala yustashhadun alali ba neman su shaida kuna gane ko suna neman suna ba da shaida ba neme su ba da shaida mana kenan bayan su abubuwa za su lalace bayan tabi'ai to kuma abubuwa za su zangi samun canji saboda duk lokacin da aka yi nisa da zamanin annabta to canji yana samun mutane cikin addini ko malami ne yake ba ku karatu kullum ya ta ba ku karatu dare da Allah ya sa ya tashi ya bar garin ko kuma Allah ya mai cikawa za ka ga wani daga ran da ya bar zuwa makaranta raunin da ya samu kenan daga ran nan sai shedan ya raya mai to wani wani malami za ta ya ɗauki karatu shi kenan bayan wasu shekaru sai ganshi ya lalace gaba ɗaya da yana da tarbiyya da hali na kwarai kenan ya watsar saboda ya ɗauka babu wani malami da zai bai karatu kenan sai ka iske shi kamar bai taɓa zanna wurin malami yana koyon karatu to mai yawan mutane da haka suke ɗan kanan ne za ka samu mutum ya dage ce bare ya koma wurin malam wani bari ai da duka wuraren da ake karatu ne zai saurari karatu to ballantana shekara 300 a kasan ba kananan shekaru ba wannan rasuwan rasuwan malami ba da yan watanni ko da yan shekaru ma mutum ya lalace to yana ga wanda ya zo bayan shi dada yaushe za annabi yake ba da labari wasu za su ba da shaida ba a neme su shaida ba idan kaga al'amuran sun fara tabarbarewa wa yakununa kuma su ta cin amana wala yu'tamanun ba ba su amana kaji kenan da ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana bi ana rike amana ba a cikin zalla ba da labari wasu mutane cikin mutanen da cewa ‘yan kasuwa ne ya zo wani gari sayan kaya ya samu kaya da yawa ya sayi kaya kudin shi suka kare saboda kayan ran an kawo su da yawa kuma da sauki sai ya samu wani ya zo da kudin shi wurin sayan kaya amma ba irin kayan shi ga kudi ga hannun shi sai ce mai kai bawan Allah ana ta sayan kaya na ta harkoki yace ta ba ka saye ce wallahi babu irin kaya na na juya na shiga kasuwar nan ko ina na diba babu ce ka kauda kayan mana wani taimako ka ranta mana wannan kudin saboda ga kayan na ni irin nau da yawa kudi na sun kare na kashe su da za ka taimaka mana ka bani bashi rana ya taimaka an dawo kasuwa sai in midu ma da ka bani sai ce kai ba Allah ban san ka ba waye shaida ka sai ce Allah sai ce shi kenan ka faɗi babba karbi gasu muka mushi sai shi kenan na yarda da Allah kawai ta yi sai kaya ya koma garinsu sati ya ya dawo bakin ruwa ya hau jirgi ya taho jirage na ruwa da sun wuce da sun tashi mana ya makara ga kudi ya taho da su ya yi ta jira ya yi ta jira babu jirgi aka ce ai sai dai sai rana ya taho shi kuma wance yana can bakin ruwa yana ta jira bakin kasuwa duk mutane sun zo yana ta tambaya ba a kan shi ba ce kai da ce duniya har ta lalace haka rana ya taihu mutunan nan na ce mai wane ne shi da kai ce Allah ya ce ka gani ce um shi kuma wancan yana ta yana cikin damuwa yana ta na yi alkawari rana ya taihu zan kai ya ce gashi kuma babu jirgin da za a kai kawai sai samu mi sai samu wani ici ya datsa shi biyu ya kwakware shi sai ya zuba kudin ciki sai ya daure shi da igiyoyi ya daure ya daure kawai sai tilla cikin ruwa ya ce Allah ka kai ma wannan bawa Allah mutuna ya ƙara mamaki ya ƙara al'ajabi za a yi taya sai ya ga ici ruwa sun turo ici sai ce bare da ke wannan icin ma ya je kai gida ko amfani a yi shi gidan shi ashe duke shi ce ciki kuma shi wancan mutunan ba yana ne yana jira sati mai zuwa duk da ya turo wannan kudin kasan ba lalle bane su yana da ya tanadi wasu kudin ya kawo kuma ya zo ya saka jari ya fasa ya yi faskari kawai sai ga kudi idi ba ya kilga ga irin kudin shi ne yawan su insha Allah na tuba insha na zargi wannan bawan Allah ga ya miri wani kudin shi sati mai zuwa sai gashi ya zo kasuwa yana ta didi ba sai ga mutum ya je wurin shi ya ce ga kudin kai sai tun satin da ya gabata an kawo mini ya ce ai sakon da ka bada ya kawo mini ya ce a ga kudin ka da Allah kan kai mana izgi ya ce a mana ne izgi ka aiko sako ice ka turo ma ka ba sako ya kawo mini ya ce ya kawo mini a wancan lokuta akwai akwai rikon amana Allah ya maido mana irin wannan lokacin wayan diruna wala yufuna suna abin nan bakance ba su tukawa sai mutum ya bakance in ya samu kaza zai yi amma in ya samu bayi muna ganewa wa ya zaharu fihi musliman kuma kiba tana bayyana cikin su mana idan karshen zamani zo to mutane za su damu da su ci su sha kawai dan mutum ya damu da ya ce sha za gami kiba ta bayyana gare shi wata damuwa yake yi wani nama ya daɗi nan garin da naman da ke akwai ka sau nama ka ci kawai malam makawai sai ga mutum yana ya rasa wani nama za ci ina za ka so mai nama mana duk inda ake sai da nama duk tugoyin nama gaba ya gama da sunan nan garin ba ko yake su kaga dole mutum ya kiba saboda yana shan daɗi shan daɗi ba shi ya kamata a mai da hankali gare shi ba kamata a mai da hankali wurin ibada wurin bauta Allah subhanahu wataala wurin tasbihi wurin istighfari wurin salati wurin karatun alqur'ani wurin nafilfili da sallah da nafila da azumi sai kamata a mai da hankali wurin yin su ba wurin shan daɗi da shan daɗi abin nan kayi kiba kayi teɓa tsutsa za ta zo ta sharɓa cikin kabarin ta fashe ka ta zo ta kwasa da ka tara kiba ka shiga kabari da ita ba gara ka tara lada ba kiba nan cikin kabari za a barin ka da ita da kuma waɗanda za su ɗauka ka za su ji nauyin ka su ce lalle lalle ka ci ka sha ka koshi Allah ya kiyaye ba wai haramun bane amma dai Allah ta'ala bai hana mu ci daɗi ba mu sha daɗi ba bai hana ba manzo Allah ya ce kul ma shi ta albas ma shi ta ka ci abin da kake so ka ci amma banda banna yana daga cikin banna hankalinka gaba ɗaya ya koma wurin tunanin shan daɗi wannan shine baya da kyau Allah ya kiyaye mu abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka ko an ƙara lokaci sha biyar ake kira to bari mu tsaya haka na ga tambayoyin da yawa alaikum salam
ma'aikacin gwamnati da yawa ana godiya kuma bakin gwamnati na samun albashin shi sai dai ce mafi yawa albashi yanzu bai isa sai ce yan uwan shi ma'aikata suke ba da awar kwansai nasiha da cewa yake nasiha ga yan uwan shi madalla ma'aikata a bar ɗauka haram amma sai su ce wannan lokaci a ce ka tsaya ga albashin ka ba zai isa ba to shine yace yaya za su yi kenan
yadda shi ma'aikaci ne yana kokarin rayuwa da albashin shi amma abokan shi suna ba shawarar cewa yaran zan ki sakin hanya saboda shi kuma yana nasiya yana cewa a yi hakuri da abin da Allah ta'ala ya hana su kuma suna cewa wannan zamanin ita ce ka yi hakuri da abin da Allah ya halatta maka ba za ka iya rayuwa ba albashi ba ya isa mutu ya za yi hakuri za ka yi ka yi ta kai ta lallaba su kai ta bin sa hankali su ko mutane ya kamata su ji tsoron Allah da abin da ba daidai ba su bari ai da albashin ka bai ishe ka ba to kuma kauce ma hanya shi ma ba ba wadatar da kai zai gaskiya shi ma ba da albarka saboda ayi hakuri abinda Allah ya halatta maka shine alheri kuma shine mai albarka cikin rayuwarka wanda Allah ya haramta maka kuma ba da albarka kuma sai a yi ta neman mahita a yi ta neman hanyoyi waɗanda zai sa Allah ta'ala ya sa albashi shi mutane ko ba haka ba ta ta neman mahita a yi ta ba da shawarwari da na gaba su kara ma mutane albashi saboda rishin isa albashi shi ke sa a yi ta rishin gaskiya shi ke sa mutane saboda albashi ba ya isa ba ma ka sani kai ya ishe ka ɗin ya yi alheri da ka je ka jawo makanka wata musiba ka rayu kullum bukatar ka ba ta biya ya yi daɗi da kaje ka yawo makanka sulbai wurin Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye na'am wannan yake tambaya gar ta malam yace wai sharadi ne ga mutumin da yayi zina da mata arme da sai ya ga mamijin yace in ya diba darar din da Allah akwai ga bisa kan yana iya sake ta in shi ne gida yaji ko kuma shi in ya ga mai gidanta da yana iya kai shi koti
ita ayahi wa sharadi daga mutumin da ya lalata da mata aure in yana so ya tuba sai ya ji ya gaya ma mijinta haƙƙi ne ka taba haƙƙin miji ne ka taba sau da haka yin son samu ne kai wajibi ma ne ka je ka nemi shi ka gaya mashi in kuma kana kallon wasu abubuwa da za su biyo baya to sai ka zo wurin shi ka ce da Allah ka mai wani laifi ya furi ya yi amma kan ka saki Yawwa, ka ce mai da Allah ya yi maka ka mai wani laifi wani irin laifi ne kai dai na maka laifi gaskiya amma dai ba a tona tona kawai dai ka yi hakuri da Allah ka yahi maka da shi kenan akwai sauki cikin wannan amma dai yin son samu ne gaskiya ka gaya mashi da abin da za a faruwa ya faru awa in sakin mata za a yi suke ta don kaga tana zama da shi da cewa amana tana rayuwa da shi amma tana huda da wasu maza da a gani Allah ya kiyaye na'am wanga yake cewa ibada sadaka abin nan ne waina da ake bada wai tana da wani abin nan ga ga addini akwai wani nasi da ya nuna da a zanki sadaka waina yace da mun yana ma dan uwan shi da ƴan uwan shi da suka rasu guda biyu sadaka waina yana da kyau Tana tambaya wai sadaka waina tana da wani asali sadaka ce yayi ciyarwa ce wa yutaimuna ta'ama suna ciyar da abinci waina ya abinci ce ko Faraka tana da asali kuma tana da lada mai yawa wurin Allah. Wanda zai samu lada wurin Allah. Ya ce, saboda yana ma ‘yan wanshi waɗanda suka rasu, sadaka ta waina. Domin Allah ya kai masu lade. Koko don shi ya samu yiki. Zai samu lada kuma su ma za su samu lada.
haka Ya ce, Allah ka kai masu lada sadaka nan da ne ta waina, Allah zai kai masu lada, insha Allah. A kira sallah.
kira
Na'am.
ya ce to mamashi da take da raigar tawala shi me ya kamata ya mata da kuma matar shi da ɗiyan shi dukan su da ke dare in ya ma yan uwan shi sadaka don samu lada to mamashi da yan uwan shi da matar shi da yan ɗiyan shi da ke rai me ya kamata ya musu
ya ce to mahaifiyar shi me ya kamata ya mata idan ya ma yan uwan shi waɗanda suka rasu mahaifiyar shi da rai biyayya ake ma uwaye gaskiya da kyautatawa da ba su wasu abubuwan Allah ya maka wadata ka ba su don jaraba ma mutane don su ma su samu lada haka ake yi ga azumi ka ba su kohon shinkawa ko masara su raba da ka ba su kace nasu su raba wa mutane masha don su ma su samu lada kaga ka ba su sun yi sadaka su ma sun samu lada ko atamoyi ka samu masa atamoyi 15 20 30 ka ba su 30 50 100 ka ba su ka ce ga su nan su rarraba ma mutanen da suka sani Allah a su ma za su samu lada nan guri iyalin ka kuma a ci da su da kake yi da kuma kyautata masu da kake yi da zaman da kake tare da su kuna zama ne suna maka biyayya suna samun lada wurin Allah su ma kana iya ba su wani abu matarka matanka kana iya rarraba musu su ma su rarraba mu mutane na'am
da hanyoyi ne waɗanda an kayi in su sha Allah su ma za su samu lada a kai Mm.
na'am wannan gar tawala ta ce mace ce ita tana yin sallah wani bi ta sallar isha na'am kusan karhe goma na dare zuwa karhe sha ɗaya kai har karhe biyu ai karhe mini take yi ta ce wannan ba komi in ta yi akhar sallar ba ta yi ba a wannan lokacin ba matsala aha
ta ce a tare da mijin take a ita ɗaya take abinta a maimakon an kira sallar isha ta ce ta tashi ta sai ta ƙi sai karshen awa a cikin a sallar isha'in ba ba nafila ba eh haka a sallar isha'i ba a san jinkirta ta ba tare da wani dalili ba.
na'am kamata ya mutum yi ta tare da sauran musulmi lokacin da suke yin ta na'am yanzu da ake yin ta yanzu an kira sallah yanzu ya kamata ka yi in dai sai wani uzuri ya hana ka bai kamata ka zo shi ka saki jikinka ba kawai ka nuna sai dare ya yi ka tashi ka yi ta ba ya da kyau na'am abin da yake da kyau shine idan aka kira sallah lokacinta ya kamata ka yi ta lokacin da kowa yake yin ta lokacin da babu kunci da tsanani a ciki yanzu kwana yana iya dauke ka Alright.
wani kwana in wata gajiya ta sami ka sai kaga kana walka sai dai ka ji ana bi ba ma salatu ba sai dai ka ji ana assalamu alaikum an kare sallah subhanallahi Alright.
in salatu sai ga kayan aika aika sallah isha Alright ba.
duk da yake uzuri ne kwana ya dauke ka amma ai ba haka ake so Gaskiya.
a ce an yi sallar shayi awa ɗaya ka yanzu baka yi ba awa ɗaya da rabi duk baka yi ta ba goma ta yi baka yi ta ba sha ɗaya ta yi baka yi ba har kwana ya ɗauki ka kaga ba daidai ba ne saboda ka ki gyara ki nan ki in kina son yin wasu ibadodi wannan lokaci sai ki amma sallar shayi a yi ta cikin lokaci na'am ta ce kuma gidanta gaban masallaci yake kina masallaci na bayan gidansu kuma gashi a wata masallacin kusa yake da kusa suna iya ta zankin sallah wai ta bi liman tabi liman daga nesa ba ga makwabtan masallaci in dai a malamai suna cewa in dai a sallan masallaci tana kawo maka ko da an dauke wuta ka iya yin sallah saboda kana kusa da masallaci ka iya bin sallah ko da ba cikin masallacin ka kamar mata cikin gidaje suna iya bin sallan masallaci in dai ko an dauke wuta sun ji karan liman ko ladan na daga mure shi amma kana zo ka- kana bin sallah an dauke wuta kaga an dauke maka sallah baka san me aka yi ba ce kai ta jira kai ta jira kashe dai sai dai ko dai ka ida ta ko kuma kai sabuwa ta ka gaskiya shi ne amma inda sallah na kawo mu mutum cikin inda yake to ya halitta ta ce masallacin gaban masallacin na ba su gidansu na gaba ta ce ba komi ba matsala Ah, sha.
na'am ya ce wannan eh, banki da dama suna ba da yan terai shine riba ya ce kuma wannan bankin din suna zuba ma kiliyan ɗinsu kenan masu ah, abin ga da su ma'amala da su wannan riba din to suka ce musulmi mi za shi da wannan kuɗin kenan in an zuba mai Mi zai- wurin da banki ke baka na kari eh
na ajiyar da kai na kuɗi ko aji kuɗi da kake yi in in ka zo nema ka ajiye jika ɗari biyar za ka ga sun zama ɗari biyar da ishirin ko talatin ko ɗari biyar da goma wani dai abu ne da ya kamata za ka samu an maka kari da wannan karin wani ya kamata ka yi da shi aiki ake yi na na- na jin kai na taimako da shi sai ka je ka yi wani aiki da shi na na tausayi na jin kai haka an yi ko gyaran katanga wasu mutane ko magewayensu ta lalace tana tana ta hiddo kazamta ga unguwa ba su da halin gyarawa ko kuma sun yi kwalfa sai da aka fashe marhin dal din To, ko ba su da damar yin wani sabo talakawa ne ka iske mutane da yawa wani an bar shi buɗe sai yaro ya zo ya faɗa wani kuma an zo an sa darni yare shi ma yare sai zo suna tsallo sama wani yare ya yi rashin sa sai kaga da shi da darnin sun darnin sun yi ciki kuma bai mutu bai shi ciwo ire-iren waɗannan ko kuma wata hanya kaga hanya ce da kake bi kaga ta lalace ko mutane na bin su duk ta yi rami ta yi kwazazzabai sai ka samu jan gargare dukkan su ba ka cika duk da wannan kudin ana wannan abu Allah ya sa mu dace yake cewa wannan bisa hanya in yana bulaguro ana cewa wanda bai da kart ya ba da kuɗi wannan kuma yana yawan ba da sama hanya ya ce wannan shi ma a ce mai shi ma rashawa ce
in ba da karfi in bai da kart eh ba rashawa ba tara ce eh
ya ce bisa hanya ana yawan tambayi shi ya kawo ku- karta in ba da karta ce ya kawo kuɗi shi ma wannan cin hanci ne a wannan tara ce ana yi ne da amfanin ka ba daɗi amma da amfanin ka ba daɗi kawai ka yi do ɗari uku ka ba da haka ne kawai saboda ba ka da takarda To amma takarda an riga an sanar da kai cewa daga jiha zuwa jiha in zaka ko daga gari zuwa gari in zaka ya kamata a ce kana da shaida cewa kai ba mugu bane dan kasa ne kai ma bako ne kana da wata shaida ta nuna bakuntarka sai kuma kai ka ki dauka ka ga amma tara ba ilimi ba ko tara ka ba cin hanci bane tara ji karshen da kai ke badawa da a kyali ka a ce ake kawo kaza tun da baka nan na'am yadda wannan sunaye guda biyar rubuto da horon shi ya ce mini ko eh, eh, yake nihi amal da amal da horon shi rubuto sai ya ce yake tambaye ku Amal.
eh amal da amal Wai sunaye ne guda biyu to amil din ban san me ma'anar shi ba eh sun da amma dai amal na san ma'anar shi eh
kuma tana yiwa na san duk suna guda ne Ak- wancan aka faransantar da shi wannan kuma aka wale shi ne yawa yau ce nake gani na san ba faranshi akwai bata suna shi ma muhammad sai ka jira cewa muhammed muhammed sai wani mai su bata suna annan muhammad ba cewa muhammed muhammad yake Allah haka
to amal shine guri na suna ne mai kyau sunan larabawa ne akwai mata da yawa masu wannan sunan sunan mata ne sunan mun san su da yawa amal na'am ce karshe na bar addu'a ga wata bukatar shi to masha Allah Allah ya biya bukata amin wannan yana tambaya yace idan police ya kama maka mutu sai ka bashi wani abu mai hukunci cin hanci ka bashi takardu haka ce ka yi zakawa abin hawa ka yi takardu don ka amintar da abin hawanka ka yi kokari ka yi takardu haka in ka bada ka bada cin hanci sai dai cin hancin wani iri ne cin hanci kala-kala ne akwai mai kyau akwai mara kyau wanda za ka yi kayan kare aka kama saboda ka kubuta sai ka ba da wani abu a kyale kaga wanda ya zama mi shi ma dai ba ya da kyau saboda da kai da polis din kun kama an kare dokar kasa dokar kasa shine a yi takardu ga abin hawa kai kuma baka yi ba ko ka ka bashi wani abu ka nuna kenan ba sai ka yi ba gobe ma in yama haka ba shi wani abu da kuma su takardu na abubuwan hawa ya kamata a sauƙaƙa mu mutane su tsadar suke sa mutane wasu yawa a wani mafi yawan motunan mun kaga ne su za ka ga da akwaloli ne da askoki ne wani motan gaba da ba ya jika 25 kuma suna da yawa yanzu wannan a ce ka ba da jika 60 awon shi ya fa'ida kai a baka 60 na a rike shi ko ya kamata a kada dibawa a rage ma mutane kudin awon abubuwa mu dai na farko talakawa ne mu talauci na ƙarshe sa'annan kuma abubuwan hamu da asake ne wani duk in yawon motar shi duk sai mota ya bata mai shi in dai zai hau motar sabon kari sai sun baci kamata ya yi wannan wannan farashin da ake na promotion a bar shi ko a dan kara kan shi kaɗan a bar abin haka nan kawai yanzu ba gashi ba da aka rage mutane tsewa sun yi yanar mutane mai suke nema rangon mai suke nema komi yana da sauki a komi mai sauki abu ne wanda yake kawo alheri cikin ƙasa amma aka matsa sai ka gada an bijire ba yiwa amma yanzu gashi ba ran nan da aka yi wannan abu mutane dewa sun kai abubuwa hawan samu su dewa wani ma tsoho ne gare shi ya ba da abu shi saboda saukin da ya gani ka shirin ne ko ka shirin abu ne mutum yana ya ba da abu shi amma shirin hawa uku a ga ma da yawa ko ba nan ba nan kadai ba akwai wasu abubuwa baya ko ba haka ba akwai vignette akwai assurance in ka hada nawa za a su ga flak saboda haka irin wannan farashin da aka yi na bala in ma ba za a bar shi dindindin mutuwa dan kara kan shi a bar awo jika talatin na shekara guda a kara ma mutane wannan rahusa din ta shekara guda sai ga mutane tewas sai ka zo kaga mai yawan abubuwan hawan mu duk suna da lamba duk suna da takardu Allah ya samu dace amin Na'am.
Assalamu alaikum warahmatullah. Malam wannan yana tambaya ce sallar la'asar ce za a yi sai karanta Fatiha da sura. Raka ta farko, raka ta biyu sai karanta Fatiha kawai sai duka. Wata rana kuma sai ya zo zai yi la'asar kuma sai karanta Fatiha da kaɗai kawai sai duka. Shi ne ki tambaya sai su ce.
Duk wanda ya sallah ya karanta Fatiha ba tare da sura ba, a raka ta farko ta sallah ko ta biyu. To sallar shi ta yi amma sai ya yi ya rage ya rage karatun sura ko karatun sura sunna ce mai kari in aka bar karatun sura sai an yi sujada alqabli Allah ya sa mu dace saboda kenan duk lokacin da mutum ya sallah ya bar karatun sura to abin da zai kenan qabli zai na'am Na'am, sai tambaya ta biyu malam. Wannan mace ce ta dauko ta dauki wuka ta shiga ɗakin ta ta iske mijinta. ta ce ko ya sake ta ko kuma ta kashe kanta da shi kuma tsoron da yake kai ki sake ta kashe kanta ce shi ya kashe ta sai ya sake ta amma ba tare da shi ran shi ya so ba to shi ne ki tambaya sake yake mutum ne matar shi ta shigo daki da wuka ta daga ta ce ko ya sake ta ko ta kashe kanta to sai ji tsoron kar ta kashe kanta in bai sake ta ba a zuwa ce shi ya kashe sai ya ce ya sake ta amma saboda me saboda ba dan yana so bai suke haka ne kowa ya sani ba da san ka ka sake ta ba saboda ka sakin da ya ba tunda abin ya zo da maganar ta ta kashe kanta abin yana da alaka da kisan kai ya kaga kuma kai ka zo kai to sakin bai ba kenan Allah ya sa mu dace
na'am sai tambaya ta kuma nan wannan ya tambaya ce nayi nayi ƙarya a wajen shaida an kira shi ya shaida sai ya ƙarya zai karya abincin shi to ya hukunci haka bai da kyau mutum ya kira shi zo ya shaida a dan ya kare abincin shi ya je ya shaida kare abincin shi ya shiga cikin wannan hadisi da makaranta adalci da gaskiya ke wurin shaida ba ƙarya ba ka tuba kai ta istighfari ko Allah ya yi maka na'am Na'am, sai tambaya wannan mana yake yana da buƙatu sai yake kar yana da buƙatu da waɗansu abubuwan ga sai yake karanta eh, badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shi ne ke tambaya ya yaka yayi na'am mutum da yana da bukata wurin Allah sai yake karanta aya badiyu samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wai ko yayi yayi kai tawassuli da ayatul alqur'ani da Allah ya biya maka bukata na'am.
na'am sai tambaya mana wannan yana da addu'a eh, yana fara addu'a ga mahaifin shi da ya rasu shi ma yana da addu'a yana fara addu'a Allah ya biya mishi bukatun shi na alkhairi Allah ya ji kanshi Allah ya biya mai bukata na'am assalamu alaikum okay wannan bismillah eh sun yi daidai matar wansu ce take dauke-dauke ta shiga gida shi ne sai aka hana ta shiga gida an yi daidai an yi daidai mana an hana ta ne saboda mugun halitta na'am Na'am, sai mu gane ka. Ana yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a neman bukata.
ko kowa ana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin neman bukata a ce Allah dan annabi ka bani mun sha gani muka ce malamai suna sabani wurin haka wasu malamai suna gani ana yi wasu kuma suna ganin ba a yi inna ma abin da ake yi tawassuli da imani da annabi tawassuli da san annabi tawassuli da girmama annabi da kauna annabi Allah ya samu dace shikenan Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta yan kasuwan mu kanana da manyan Allah ka taimake su Allah ka jaye musu dukkanin matsalolin da suke fama da su ya Allah talakawa Allah ka kawo musu sauƙin rayuwa Allah muna roƙonka dukkanin bukatun bukasan su Allah ka biya mana su ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah marin su da ƴan matan su Allah ka ba su aiki mai albarka ka ba su kasuwanci mai albarka Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka ƙara ma musulunci ɗaukaka ka ƙara musulunci ɗaukaka Allah ka ƙara musulunci ɗaukaka Allah ka ƙara haɗin kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da rabuwarka ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين